ya amsa mar kada ka kula shi ka rabu da shi domin ba a baka umarnin ko a shari'a ta hana tattaunawa game da irin wannan matsala musamman ga mutumin da ba shirya yake nema ba so yake jaza mutane baraka da kuma rarrabuwar kai da neman su kareta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya kama ganganin malamai magabata cewa an tambaye su a lokuta da dama dangane da abin da shafi sufofin Allah sai suka lura cewa mai tambayar mai izgilanci ne ko kuma mai neman jayayya ne da jidali sai suka rabu da shi suka ki amsa masa ko ya kawo misalai da yawa a ciki za mu tashi inda yake cewa qauluhu wa lam yuballighna an ahadin min fuqaha'ina wa ulama'ina annahu nadara aw jadala aw khasama yake cewa mu ba mu ji wani labari ba mu samu sahihin jawabi ba daga magabata na kwarai daga cikin malamai masana da suka rika yin maganganu na munazara fada in fada a game da sha'anin sufafin Allah ko sunayensa ko kuma su jidali jayayya muƙabala kenan da wanda aka san ɗan bid'a ne kuma yana yin jawabi ne ba don a fahimce shi ba sai saboda ya raba kan mutane ya ɗaura su a kan layin da yake na ɓaraka ne ya ce ai lam ya fa'al haza an niza'u an al-muqasamati allati yuradu biha ithratul al-fitna wata shikikin nas ya ce ba a samu ɗaya daga cikin malamai magabata na kwarai ya sa kanshi a cikin irin wannan yanayi ba na yin jayayya ko faɗi na faɗa ko faɗa in faɗa da wanda yake ɗan bidi'a ne mai neman kusuma da kuma neman mutane baraka da raba su da asalin aƙida ta addini ko in ya zo da irin maganar sai su ture shi ko a ce ba a sani ba amma da muka karanta a baya imam malik rahimahullah aka tambaye shi dangane da faɗin Allah da yake cewa ar-rahman al-ashistawa ko babu laifi aka ce masa me ake nufi da wannan ayar yace ah al-istawa ma'lumun ko wal kayf majhul wal iman bihi wajibun was su'alu anhu bid'a haka yace in kace al-istiwa daidaito ce kowa ya sani ba a buƙatar ka dogon bayani a kai ya ce kuma ka yi imani da cewa Allah ya daidaita kan al'arshinsa ya wannan wajibi ne kuma yaya ya daidaita wannan babu wanda ya sani ya ce tambaya akan haka kuma ya ce bidi'a ce ya umarci mutanensa su kori wannan ɗan bidi'ar daga makarantarsa kada ya ƙara shigowa saboda zai saka ɗalibai cikin ruɗani da kuma shiga cikin wani abin da bai kamata ba sai aka kore shi ina fata an gane to za ka ga kenan kai maka koyi irin wannan abin karkana jayayya ko musu da mutumin da ka san ba yana yin bayani bane dan ya fahimci gaskiya a'a shi dan musu ne kawai saboda yana ta aqida da ba ta sunna ba kuma kai ya san kai kana kan sunna kuna kuma zaune a guri daya to yanzu ba zai bari a rika zauna kullun lafiya ba sai ya kawo wata magana da ya san cewa a sunna ko a shi aqidarsa aka san abin da aka faɗa ne a layin ahlus sunna to sai ta kokarin sai ya kawo kun yi musu da shi to in ka san haka har kana kula shi inda ka kala ga lakace Allahu a'ala haka shiken ba kama kula shi ba barantana ai ga cikin rudani Allah tsare imanin yace ina ne eh wani sharul fitina albalbala ba samu daga cikin malamai ya dauki wancan layi na tattaunawa da mutumin da yake da manufarsa shine ya haɗa fitina da ya haɗa bala'i da masifa a cikin mutane shine a saka mutane cikin rudani a kawo tambaya ta gigita al'umma a yi ta musu malam wani ya ce kaza malam wani ya ce kaza shikenan shi aikinsa a duniya to ya kawo wannan karka kula shi karka ce ba ka sani ba haka shi kenan an huta ko ya ce ba samu ahadin min al'imma wal ulama fa salafa hadhihi al umma yace ba samu ɗaya daga cikin manyan malamai magabata launin al'umma ba ya yi haka au da kala hadal midan ba samu ɗaya daga cikin fitattun malaman sunna ba da ya yi irin wannan tattaunawa ko jidali ko muƙabala da 'yan bid'a ba sa yi sai su kori mutum kawai shi ke ya ce wa inna mako na ne rashidu nan asa'ilal almustar shidu ya ce abin sani kawai su malaman sunna suna sanar ko suna amsa tambaya ta wadda ya tambaya domin neman sani bai sani ba kuma yana so ya sani to sai a mar bayani na ilimi a gamsar da shi amma wanda ya ka tambaya don ya yi jidali ya saka saɓani a cikin mutane ya riƙa musu da shi kansa malamin ma ko to ba sa kula shi kuma in dai mutum har ya kai matsayin malami daga mutum ya tambaya ɗaya biyu zai gane ma me yake nufin tambayar tashi za ka ga wani ko da a makaranta ne duk tambayar da yake ba ta karuwa ba ce wani ta ai dariya ce ko ta shiri mai ta rudani to irin wannan malami bai kawata amsa masa ba sai ka ce baka sani ba ba an huta ba kenan yace la asal ko muta'annatu ba sa amsa jawabi ga mutumin da ke mai tambaya ne amma na ta'annati na neman baraka na kawo masifa alladhi la yuridu ko menene alladhi la yuridu me fayatu yace wa in madu al ithalsa fitna ba sa amsa tambayar mutumin da baya neman a fa'idantu ko a karu sai dai kai manufarsa shine a tada fitina a tada baraka a tada sabani cikin mutane wal jidal yin musu wal munazara ko shi shine kai abubansa kullun akan haka ne challenging din malami yake ba wai neman sani yake ba to irin waɗannan ba sa kula shi kai ma ana koya maka ne ko da agun hirarka ne ko da agun tattaunawar ku da mutane ne in ka fahimci mutane ka ce karka na musu da shi saboda shi musu gaba ɗaya ma addini ba shi da wani abu ba abin kirki ba ne ko musulunci baya san shi baya maraba da shi ko da akan gaskiya ne kawai in ka faɗi magana mutum ya ce a haka za kawai sai ka bar shi to haka ne eh to Allah samu dace ba shi kenan ba yawa to an wuce gurin kenan yace waddinu wadihun walillahi alhamdu shi fa addini an riga a bayyane ki komai na addini an riga an bayyana shi baya buƙatar wani kumbiya kumbiya a ci komai a fili yake abin da ta kama mu a yanzu shine kawai ka yi karatu ka karanta abin da malamai na gaske suka rubuta suka karantar da al'umma su babu wani abu da za ka kawo sabo yanzu ya zama addini na fata an gane kuma duk abin da ka sani na matsala sun riga sun yi bayaninsa filla filla sun gama so haka babu bata kai lokaci ka ce wai kai baka fahimta ba a tabjaya da mutane wannan babu babu shi addini yace ala ta'ala haka ne ko yace Allah mai gina da bawa ya faɗa cewa ai ma yujadilu fi ayatillahi alladhina kafaru ba wanda yake yin jayayya game da ayoyin ubangiji a faɗi maganar aya shi kuma ya kawo a'a to amma ni ina ganin kaza ko me kace ganin kaza yace sai wanda yake kafiri amma duk mumin da faɗi magana ta qur'ani ko hadisi baya buƙatar wani jayayya kuma ai na fata an gane sai sallama ne amma a kawo aya ko a kawo hadisi shi kuma sai ya kawo tarqiqi da labaru na kai ko azancin zance ba wai ilimi zai kawo ba to nan harka ce ko siffa ta kafirai amma duk mai imani daga an faɗi maganar Allah ya faɗi kaza ga aya an ja kuma ya san wanda ya fasara masa ayan nan ba ra'ayin shi yake faɗa ba ya ba da dalilai ma da hujjoji a duba littafi kaza a duba maganganun kaza kaza duk ga gudanar ka je ka duba da kanka in kana ganin ba da ya faɗa ba to ya ba da reference ka je ka bincika ka gani in ka gano abin da ya faɗa ba gaske ba ne to kaga sai kamar kuma hukunci ne daban nan gaba amma duk abin da zai faɗa musamman malaman sunna ba sa yin garaji su kirkiri magana kuma su danganta wa Allah saboda ya san illar haka addini duk malamin sunna ba zai ce annabi ya ce alhali kuma ya san annabi bai faɗa ba wannan sai dan bid'a da yake shi bai san matsayin ma abin da yake faɗa ba kuma baya jin tsoron ma Allah zai ce ai annabi ya ce kaza da kaza kuma alhali babu dalili kawai na shari'a me dalili shi ne ka kawo abin da ka faɗa a cikin ƙur'ani ka kawo abin da ka faɗa a hadisi ingantacce wanda duniya ta yadda wannan bayanin hadisin da aka yi ya inganta so ba za ka samu haka ba amma da ce annabi ya ce kaza ko ya ce maka ya gamu da annabi annabi ya ba shi kaza da kaza ba suna faɗa ba kaga wannan ai ba bai san matsayin annabi bane ai bai san kuma illar yau manzon Allah ƙarya ba ina fata an gare amma malamin suna ba zai faɗa haka ba ba zai ce mutane Allah ya ce alhali kuma Allah bai faɗa ba ya ce ina miki wal ƙur'an wabihun yubayyinu haka ne ko walaisa a falaisa fi hijidalu ya ce ƙur'ani a bayyane yake yana buɗe ne qur'ani ba wani da kunkuni a cikin qur'ani komai a bayyana ne in ka samu malamin da san qur'ani da gaske sanin gaske zai fassara maka qur'ani da ayar qur'ani wanda kuma duk asalin tafsiri ma da ake na ilimi suka ce malamai wanda yafi kowanne inganci yafi kowanne banƙaye shine a fassara ayar qur'ani da wata ayar qur'ani kaga shikenan baka buƙatar dogon magana yafi kowanne tafsiri ma suka ce malamai sai na biyu shine a fassara qur'ani da hadisi ingantacce to har qur'ani a bayyane yake babu wani abu da za a faɗa ranto a dukunkune baka fahimce shi ba sai dai a duniyar bid'a saka da an ce akwai sirrin kaza ko to babu wani sura su a qur'ani kuma duk addinin manzo Allah babu sirri a ciki an bayyana komai ne dan ya shalanta wa duniya kafin ya bar duniya yake cewa na bar ku akan wata hanya ne haske ita hanyar haskenta da tsakar dare da rana duk ɗaya ne saboda tana tagal ba a buƙatar wani abu saboda ilimi ne kuma an bayyana babu wani abu da manzo Allah ya rage wa al'umma bai faɗa musu ba babu kuma ya tara mutanen suka raye da shi ta musu kun shaida na isa muku saƙon Allah suka ce mun shaida ya ce Allah ka shaida saƙon da ka bani faɗa wa bayinka na faɗa musu sallallahu alaihi wasallam su amma ya gazanta a duniyar yan bid'a ai za a baka sirrin fatiha sirrin wane ne to duk wannan wani layi ne na asuci mutane ko a musu wani damfara kawai amma sunna tana bayyane qur'ani yana bayyane babu wani abu koyi a ciki kuma kullum malaman kirki suna bayyana shi ne na daga cikin ma siffar malamai na sunna na gaske arrabbaniyun shine suna karantar da mutane kullum su fahimci sakon Allah da kuma sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ga su aikinsa shine su nuna wa mutane ga yadda za su bauta wa Allah su nuna mutane yadda za a bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai su a bi su ko a ba sadaka ko a kimanta su ba a ba sa bukata su muku sako daga bayani na Allah da manzansa don a gudu tare a kuma tsira tare yace qala ta'ala ko ina miki yace lafi zalim nu'minu bihi yace dole ne mu mun yi imani da qur'ani gabaki ɗayansa wani sabbitu ma da'a bihi mun tabbatar duk abin da ya zo qur'ani mun tabbatar da shi haka yake duk abin da Allah ya qur'ani mu mun yi imani haka yake yadda Allah ya faɗa haka ne babu asarin tawili a ciki na fata an gane yace nu'minu bihi lafzan wa ma'ana mun yi da qur'ani mun yi imani da shi a lafazinsa gaba ɗaya mun yi imani da shi kuma ma'anan ma'anoninsa gabaki ɗaya mun yi imani da su a haka suke da ka ba mu buƙatar wata ma'ana ta daban kawai yadda Allah ya faɗa ya ce yana da hannaye guda biyu mun yi imani haka ne ba mu buƙatar wani dogon jali ko yaya suke wannan kuma aikin ka ne dan bidaya ka je ka nemo kai da kanka amma yadda Allah ya faɗa mun yadda duk abin da Allah ya faɗa cikin Qur'ani cewa waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa ko ba haka bane mun yi imani da haka duk abin da Allah faɗa Qur'ani game da karan kansa mun yarda da shi a yadda lafazinsa ya zo da kuma ma'anarsa ya ce wa na'amalu bihi kuma za mu yi aiki da ƙur'ani kama ja'a anillahi wa rasulihi kamar da zo daga Allah da manzansa ma'ana yadda Allah saukar wa manzansa manzo kuma sai isarwa jama'a ya musu bayani ba za mu bi ƙur'ani mu yi imani da shi mu yi aiki da shi a haka yadda manzon Allah ya faɗa ma'ana fasar da annabi wa ayoyin ƙur'ani mun yi imani da su mun yadda da su kuma muna fatan Allah kashe mu a kansu halas haga shikenan ko yace haza huwal wajibu alaina to wannan shine abin da yake wajibi akan duk wani musulmi mai imani ka yadda qur'ani littafin Allah ne daga farkon shi har karshen sa duk lafazin da yazo na qur'ani ka yadda daga Allah yazo duk ma'anar da take ciki ka yadda haka take kuma ka yi aiki da shi yadda manzon Allah ya faɗa a yi shikenan na fata an gane hakan ka ɗauki wannan layin to ka ɗauki wani aiki mai daɗi ko mai wahala daɗinsa shine zaka zauna lafiya domin duk abin da ka gani ka faɗa kana da hujja a ƙur'anin cewa Allah ne ce ayi manzon Allah ne faɗa cewa ayi amfani da shi ko mun yi so aka cin wannan kuma sai baka wahala ta ce maka za baka sirrin Fatiha sirrin alantar kaifa sirrin ba ka suke ta faɗa ba to kaga an haɗa ka da wani aiki daban kuma ta ce to manzon Allah ne sai ayi sai ka ce baka da hujja kuma daga nan ka shiga cikin masifa to wannan shine shi kuma qur'ani daga bakara har zuwa nas na fata an gane duk ayar da ka dauka shiriya ce magani ce waraka ce na ba ta gaye haka malaman suna suka ce duk ayar qur'ani duk wanda ka sani ka faɗe ta a matsayin neman tsari ko magani Allah zai maka saboda me zancen Allah ne ko in wani zai ce maka a'a sai ka nemo aya kaza da aya kaza a hada ayi kaza to shi kuma yana buƙatar dole sai ya kawo dalili a hadisanci cewa annabi ne sai ayi haka ina fata an gane amma in ba haka ba duk qur'ani duk ayat da kaza ka tofa ka shafa jikinka ko kai abu ne matsalar ita ko kai ne magani ita Allah zai baka wannan bin buƙatar matukar imanin ka ya kai babu wata aya sabanin wannan qur'ani ko sai a ce maka ba za ka karanta tabbace da ba in ana neman wani abu na alheri ko idan ana neman za a yi wani bala'i sai a karanta masa ita eh ta ce ai an ba su za su karanta tabbace da kafa kaza kaza kaza ko a tofa a juya baya ana wulla dutsen baya duk wannan kulumboto ne kawai ko a kifa ta kasa duk wannan kawai kulumboto ne amma ilimi da kuma tabbatu akan sunna shine duk qur'ani gaba ɗaya daga bakar har nasi duk dugon da yake cikin qur'ani shiriya ne waraka ne saboda me zancen Allah ne duk abin da kake so Allah ya ma da wannan abin ka roki Allah da shi Allah zai iya biya maka bukatar ka in ka cancanci a biya maka matukar baka yin shirka baka cin haram amma idan kana cin haram ko me kai ba lalle bane Allah ka tsara doyin ka ina fata an gane za kar a baka wahala duk qur'ani magani ne ko ba sai ka nemo aya mai magana akan abin da kake so ba ko yawa kamar kaga sai a ce maka za baka maganin ciwon ciki sai a ce maka me saboda an ce ciki to sai kaga ka warke na fata an gane to ko ba ta kaza ba za ka warke insha Allah daga inda Qur'ani kaza saboda ai maganar Allah ce babu kuma wata daban a cikin maganar Allah duk zancen Allah ne so wannan shine Allah ya samu dace yace qala al muallif rahimahullahu وسمع رسول الله صلى قوما على باب حجرته يقول أحدهم ألم يقل الله كذا ويقول الآخر ألم يقل الله كذا فكرد مكذبا أناك تو أوكي تو أنا شاهد بن بودي هكذا إيه قال المؤلف رحمه الله قال الحسن البصري رحمه الله تعالى الحكيم لا يماري ولا يداري hikmatuhu yanshurha in qubilta min hamidallah wa in wa in ruddat hamidallah babban malami ɗaya daga cikin manyan malaman tabi'ai imam hasan al-basri wanda shi a gidan manzon Allah ma kare ne shi an ce matar manzon Allah ummu sau ita ta yaye shi kadan ya hana bai ga manzon Allah ba ya tashi yayi karatunsa na farko a duniya a gun matan manzon Allah ya rayu kuma gun manyan malaman sahabbai a gun sai ilimi ina fata an gane babban tabi'i ne yake cewa alhakimu mai ilimi ilimi na addini la yumari baya musu ko ba bane ko ba ilimin addini ba duk mutumin da yake da ilimi akan wani abu ai bai kamata ya musu ba kan abu wa yake yi musu jahili sai wawa amma abu ne na ilimi ba buƙatar musu a ciki in ka faɗa ka kara bayananka kawai shi kenan sai za ka samu a ɗabi'u na fararen mutane in ka zo ka ce farin mutum a ɗabi'unsu galibi in ka ce wannan filar baka ce ba zai ce ma ƙada kake ba sai ce me yasa kawai sai ce bayani in ya kuma ya gamsu yi kenan in da gamsu bai ce to ai shi ma ga dalili kai ba baka ba ce sai ka lafi ka zauna lafiya amma mu namu mutanen mu ko musamman mu Hausa Fulani da yake mu muka san kanmu haka kawai mutum ba shi da alaƙa ma da ilimi fa malamin da yake sunan malami zai yi bayani amma wani tantirin tattibirin jahili zai zo ce ƙarya ne ko ba aya ba hadisi saboda ba ƙungiyarsa yake ba kaga ba a cin nasara akan wannan abu yasa duk mai ilimi baya musu baya musu kawai ko kuma yaronka da musu da wala ku musu matu yake cewa shi mai ilimi baya yin musu yace hikimatuhu hikimar da yake dauke da ita ta ilimi wal adi abu ɗaya ne da musu da jayayya da abu ɗaya ne hikimatuhu hikimar da yake da ita ta iliminsa ko ta ƙwarewarsa kan wani abu yanshuruha kawai ya karantar da mutane ne ya musu bayaninta in an fahimci abin da ya faɗa an ɗauka sai gode wa Allah in an ci karɓa ma sai gode wa Allah kun gane abin da ke nufi misali malamin addini aka ce bai kamata ya musu ba saboda anan maganar addini ake duk malamin addini sunna bai kamata na yin musu ba yana muƙabala yana jayayya ba kar yayi haka saboda me yace hikimar ilimin da yake dauke da shi to ya karantar da mutane kawai ya ci gaba da karantarwa wanda ya gane ya karba shi sai gode wa Allah in ma ba a karba ba an masa raddi an ce ƙarya yake sai gode wa Allah saboda ya tabbata a sai masu tarin yawa hatta annabawa da Allah ya tura waɗansu waɗansu jama'a ba su karɓi bayanansu ba ba su yarda da su ba ga hadisi ingantacce wanda Allah yake cewa an nuna masa samfurin tashin kiyama ko wasu kun san hadisin ai yace an nuna masa tashin kiyama gaba ɗaya gashi da za a yi yace sai ga an ɗauko annabuwa ne da jama'ar sahih taho za a masa hisabi shine a gaba kamar da Allah ya faɗa cewa to idan ya taho sai ga sai ga wani annabi da mutane yan kaman guda tara ko goma wani annabi kuma mutum biyu ko uku ne masu kai imani da shi yace sai naga wani annabin ma babu wanda ya imani da shi annabi ne na Allah ya zo ta wa'azi yi ta wa'azi har ya gaji ya koma ga Allah babu wanda ya karɓi sakon to kuma dan me dan kai malami ne kace dole an karɓi bayananka waye kai kada ka faɗa sawa a zuciya din a yadda wannan aikin Allah ne kai aikin ka ka faɗa in ka faɗa ka gama naka ka dai tabbatar cewa ka faɗi gaskiya ne kana da hujja a ƙur'ani da hadisan manzon Allah kuma wannan abin da ka faɗa ka yi ne domin ka yada addini ba don ka ci mutuncin wani ba ba kuma don ka burge wani ba ka gama aikinka ko a ɗauka ko kada ɗauka kai ba aikinka ba ne Allah ya kansa da zungurko yake cewa bakinmu da ku mu faɗa muku ko ku ɗauka ko ku yi dariya dariya ku ta zan kuka gaba da nadamar mai ƙin gaskiya ya ta jawabai ne akan halin rayuwa da kaza da kaza ta to mu tsakanin mu da ku muku bayani ko ku dauki bayanin ku yi aiki da shi ko ku muna dariya ku yi izgilanci to yau da gobe kuma za ku waye gari ku yi kuka na nadama nan gaba tunda ba kai aka faɗa muku ba shi yasa ba haushe ce kowa ya kiji ba zai gani ba ina fata gare duk wanda bai ji bari ba zai ji hoho ko yawwa to haka ya ce wa ja'a rajulun إلى الحسن فقال أنا أنادلك في الدين ونمتن يدو قرن الحسن البصري yake ce masa na zo ne mu yi muƙabala da kai a cikin addini faqal al-hasan sai ba shi amsa ta ilimi yace ana arabtu dini yace ni na san addinin da nake kansa ni na san nawa addini ina fata an gane zaka ba na buƙatar mu musu da kai ko wani muƙabala akan addini da ni na san nawa yace fa in dalla dinuka faza faɗalibhu idan kai addinin ka ya bata ne ba ka ganshi ba to ka tafi ka nemo amma ni nawa na san shi ina tare da shi so bayani me zamu da kai kuma yake nan ga gama ta kare ko akwai musu kuma nan gaba sai sa ba burjiya bane ka ce sai an yi muqabala ba burjiya bane musamman kuna cikin karantarwa wani ya zo ce shi za ku yi muqabala da shi haga za a karatun wannan yinin haga ba za a yi ba kenan kuma za a samu ƙarin masu zuwa sauraro a ranar don jin za a yi musu za a yi mukabala kuma za a tashi ne bangare biyu a makarantar haga an ci baya take ta musu a ya je gun da ya kamata shi ma ya jawabin irin nashi addinin mai son ji ya je ya ji shikenan kala mu nan muna karatun mu ne da gwargwado za mu yi kuma tashi wanda ya ga ya mara ya dauka wanda ya mara bari shikenan za a waye gari wata ran amma hujja da abin da ka ji an faɗa wata rana Allah ka tsare imanin mu ina ba ta an gane ya ce a sharhu ƙauluhu ƙalar hasan al-basari rahimahullahu ta'ala al-hakimu la yumari wa la yudari al-hasan al-basari ko hasan bina bina ako bina abil hasan al-basari imam al-mashhur min at-tabi'ina yace shine hasan dan abil hasan al-basri yace babban malami ne mashhur wanda zanto shahararre min at-tabi'ina daga cikin tabi'ai wane ne tabi'i shine wanda ya ga sahabbai ya rayu da sahabbai kenan ko ya karatu a wurinsu shi a rayuwarsa da ya tashi sahabbai ya gani bai ga manzon Allah ba ina fata an gani ko kuma ya rayu manzon Allah na raye a Madina shi kuma na raye a wani gari daban da ba Madina ba kuma har manzon Allah ya rasu bai ga manzon Allah ba amma ya ga sahabban manzon Allah da yawa shi ma tabi'i za a ce masa ya zaga kamar waisul karni haga ya rayu zamani irin manzon Allah amma shi yana Yemen manzon Allah yana garin Madina me yasa bai ga manzon Allah ba tsayawa da dan ya kula da mahaifiyarsa tsohuwa ya hana shi ya barota ya zo Madina har manzon Allah ya rasu haga bai ga manzon Allah ba amma ya rayuwa zamani ɗaya da shi yana ganin sabai su kawo sakon manzon Allah ga su Mu'adh bin Jabal sun tafi Yemen sun yi wa'azi da sauransu amma bai ga manzon Allah ba sai ta masa me tabi'i ne shi ba da dai ire iren su irin suna jashi kaga bai ga manzon Allah ba amma an tura sahabbai garin sa manzon Allah ya tura su kuma ya karbe su ya karbi musulunci yayi abin da ya dace har ma da ya rasu Allah ya masa sallah salatul ga'ib amma kaga bai ga manzon Allah ba kaga ba za ka ce masa sahabi ba sai sahabi din wata kima ce ta musamman duk wanda aka ce sahabi ne to shi daraja ta kai kololuwa Allah ya mu dace sallallahu alaihi wasallam ha ai suka ce waye sahabi shine mutumin da ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma shi din ya mutu akan imani da yarda ba haka wasu malamai suka ce idan ya ga manzon Allah ya shiga musulunci kuma daga baya ya ridda a ba ta masa habiba ina ba ta an gane yanzu kamar munafikai sai ibn salul da sauransu a ga ba ta sahabbai ba tunda hibe yi imani da manzon Allah ba kawai ya imanin ƙarya ne har Allah ma zo tsitsire musu da ransu ba su mutu ba to shine suka ce sai wanda ya ga manzon Allah ya yi imani da shi kuma ya mutu akan imaninsa to sace shi ya zama sahabi to wannan shine yace ya ƙulu alhakimu ai allazi indahu hikimatun abin da ake nufi shine mutumin da yake da hikima to me hikima shine ilimi ko haka Allah ma faɗa ko yace umma mutul hikimata faqad utiya khairan kaseera duk wanda Allah ba shi hikima to ya ba shi alkhairi mafi girma mafi mafi mai girman gaske saboda ilimi ai yafi kowace irin baiwa da Allah ke ba mutane musamman kuma akai sa'a ilimin addini suka ce wanda Allah ya sanya da rahama da kuma matsayi sai ba shi ilimin addini kuma a yi sa'a yana aiki da ilimin kaga ya fi kowa samun kyauta mafi tsada a cikin duniya Allah samu a cikinsu ya ce wal hikimatu wa da'u shay'un fi mawdi'ihi abul a yaren larabci aka ce me hikima me yake nufi da hikima suka ce shine ta'arifin sa definition ɗinsa shine ka ajiye abu a gun da ya dace shi ne hikima ka ajiye abu a mahallin da ya dace da shi ko haka shi ne ka zama mai hikima kenan to haka wannan ba karamar baiwa ba ce ba kowa ba ne ke samunta za ka yanzu hatta mata da suke sun kware a jere da waye a kowane kashe ɗaki da ba ta da hikima ta ajiye gidan a wurgun da ba ne ya kamata ba ta sa miro a gun da ba ne ya kamata ba ta jere wasu abubuwan haka ne ba ta da basira sosai so sanya abu abun da ya dace shi ake cewa hikima na fata an gane wannan a yaren lugga da larabci kenan shine malaika an yace wa tadalikal alhaqalqo alhakim ya'ni alfaqi yace kuma haka nan ana cewa alhakim a ma'ana malamin addini ta ce masa hakimun mutumin da yake da ilimi na addini ya san hadisi ya san qur'ani ya san fahimtar addini ta ce masa hakimun ya ce falhakimu iradu bihi ma'ana yani abin da ake nufi a wannan gurin ya ta ga hakim din nan ana nufin ma'anonin nan guda biyu ko mutum da ke da kwarewa ta rayuwa akan waɗansu abubuwa na rayuwar duniya ko ya iya wani tsarin ko gini ne ko ɗinki ne ko kafinta ne ko wani abubuwa da na fasahar zamani Allah ba shi wata fasaha za ta masa hakimu ko kuma malamin addini ko kuma ai sa'a yana da abu guda biyun ma ya kware a wani abu na fahimta na wani abubuwan duniya sannan kuma ga ilimin addini to irin waɗannan ya ce bai kamata ya rinka yi musu da mutane ba ko na lokacin mato yake babu lokacin magana sai dai kawai kai aiki ya ce fal awwal muraduhu alladhi yadalu umuru fi mawadi'iha na farko shine aka ce ana nufin mutumin ya rika saka abubuwa ya ɗaura abubuwa a gun da ya dace da su shine abu na farko kenan yace na biyu kuma fal hakim radu bihi ko ina ne radu bihi aidan al faqih ana nufin malamin fiqh malamin addini li anna al hikmata fi hiya al faqih saboda asalin hikima shine fahimtar addini in fa kaza an ce fiqh irin littafan nan fa ba fa ana nufin ka iya ahlari ismawi iziya ba shi yake ne fa ba haka ake nufi ba a ana nufin fahimtar addini ka san qur'ani ka fahimci qur'ani ka san hadisi ka fahimci hadisi shi ake nufi na fata an gane yace wa marafat wa marafat muradillahi wa rasulihi shine mutum ya fahimci yana da ilimi na fahimtar ma'anar abin da Allah ke nufi da aya kaza abin da manzon Allah ke nufi a hadisi kaza za ta masa faqihi na fata an gane ku yawwa amma haga wanda su waɗancan kaɗai ya sani yana ya yi rawani ya saka alkibana ciyawa a cikin gari haga ai rabin malami ne shi ba za a ce masa malami ba saboda wani abu a cikin abu guda ɗari ne san ƙwaya ɗaya kuma yake tuciya da shi kaga zai shiga cikin matsaloli ba tare da ya sani ba ya ce layu mari layu jadidu baya yin jayayya jidalan ko aqiman laysa al-qasad minhu al-fa'ida jidali mara amfani wanda ba asalin shi an gina shi bane akan a fahimci juna ma'ana musu yanzu aka ce musu a Hausa ai musu galibi abu ne wanda ba ma mai kyau bane kwagun ba haushi saboda mai musu zaka danta shi wani mai musu ne har ma an mara shaida duk abin da aka faɗa a duniya in yana gurin to sai ya musa akwai sa cikin mutane to kaga ba ba babba ne mai kyau ina fata an gane to mu kuma abin da muka zo muka koya kanmu kenan shi yasa ka ga a ɗabi'ar hausa fulani surutu da hira ta fi yawa a rayuwar hausa fulani sama da komai ina fata kuna ganewa gari ya waye ya sallar asuba waɗansu tsabar shiga asara a masallacin asubar masu ke ci gaba da hira bayan asuba fa lokaci mai tsadar da ya kamata ka yi azkar ka yi zikirorin da annabi ya koyar ka karanta ƙur'ani ka zauna a gunda kai sallah ka jira rana ta fito ka tashi kai nafila ko manzala ta duk wanda ya wannan za ba ladan mai umara amma zai riba zai riba wannan ba ana gama sallah in ya dan koma gefe sai ɗayan maya matso sai saka sun haɗu sai a fara hira kuma sai ta wannan hira har rana ta fito har ta yi ƙarfin sai fita kuma daga masallaci bai yi zikiri ba bai yi nafilar ba tsabar masifa ya je gida in ya fita daga masallaci ba gida zai je ba zai tsaya shi ma a gun zamansu zai ci gaba da hira har karfe tara daga nan ya shiga gida ya yi wanka ko wani abinsa ya fito ya tafi gun da zai je ne a sana'arsa ya je can ma hirar ce ya dawo an tashi yanzu ban tashi kasuwa ban kai dan kasuwa ne ma to yanzu haka wani ba zai je gida ba kuma an rufe kasuwa ma to yana ina yana gurin hirar su yanzu haka da ake maganar nan ba ma a unguwar su ba ana ta hira an yi magariba an fita hira an yi isha an zauna hira sai sha ɗaya sha biyu ya shiga gidansa asibayin farko kuma ya ƙara fitowa to kullum haka yake rayuwarsa haka dole ya saba da musu ba shi da aiki sai labarin da ba su da amfani Allah ka tsare imanin kuma babban haushin shi ne duk abin da ka faɗa in dai ka balaga malaka sai ya rubuta dan haka Allah ya faɗa ko ma yalfizu min qawli illa ladayhi raqibun atid wa inna alaikum lahafizun kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alu duk abin da ka faɗa a duniya daga balagarka kawai ana rubutawa kuma mala'ika yana assassin lada ne a baka lada zunubi ne a baka zunubi ba lada ba zunubi ne sai barka haka ka yi asarar lokacinka kuma ba zai dawo ba lokaci ya tafi kina har abada Allah ka tsare imanin shi yasa yawan magana asara ce ba alheri ba ce kar ka saba da yawan zance kuma mu abin da muka gada kenan ko ki sa ga gaiso samari ma a yanzu daga an gasa to ya ina labari kai ba dan jarida ba kai ba to me haka kuma wani kauyanci ne wannan kuma ina labari sai ka gada to me ake nufi wani ya ce ya labari to shi ke shi shi kenan ko labari zai kara rayuwarsa Allah ka tsare imanin to na miki ya ce ko wala yudari la yudari ahlal ba'il wa yastaslimu lahum baya musu da mutanen shirme masu layi akan mutanen yan bid'a a zo a jigun su a zauna a yi magana ba time din ai babu amfani ma gurin su ai akwai wanda zama da shi ma asara ce ai na fata an gane saboda ba karuwa za ka yi ba sai duk kai asara shi yasa ba shi da alaka da su za ga duk mutum mai tsari a rayuwa to yana da time table na komai da komai sa galibi haka ke yana da timetable ba wai rubuta ba amma ya tsara ba kwakwalwarsa daga lokaci kaza zuwa kaza ga abubuwan da yake daga lokaci kaza zuwa kaza haka yake tafi da rayuwarsa yana zaune ba abin da yake kuma zai rika tasbihi ba zai hira ba ba zai shiru ba kuma tasbihi ko da rinka yi astaghfirullah wa atubu ilayhi salatin annabi istighfari hailala hasbunallahu la hawla haka dai tayi saboda duk abin da kai na alheri a duniya idan da zaka mutu sai kai na dama dama ka kara yafi haka dan kuma ga wanda bai yi ba amma mu kirkiran madantan mutane suke kai kaga a kasuwa ko a wurare a ta surutu har ma ya tabbata a suna cewa waɗanda Allah ke fushi da su ba zai kalle su ba ba zai yi magana da su ba baya son su su ne masu ɗaga murya a kasuwa a gun hira ba su da aiki sai magana ihu hayaniya kuma ra amfani sannan muna ɗabi'a ce Allah ka tsare imanin yace to baya alaka baya tattaunawa baya magana da yan bid'a ballantana ma ya shiga cikin harka da su baya yi yace qauluhu hikmatuhu ya'ani ilmuhu yanshuruha ai abin da ake nufi zai yada ilimin sa ne kawai yada ilimin sa zai kada ka samu fararen mutane in kana tare da su zaka saba ka mamaki su ko magana suke ba zaka ji me suke faɗa ba saboda sun tashi a cikin nutsuwa komai su akwai tsari amma mu ko mutanenmu rakaka gaisuwa ma rakaka ce sai mai gaisuwa assalamu alaikum an tashi lafiya ba an gama gaisuwa ba to alhamdulillah ba sai a wuce ba ya gida ya mutanen to ya ya kaza ko kuma ta mako ya kasuwa ya ciniki to wani irin kauyanci ne to me kasuwa me ciniki haka shirme ne kawai eh ya manyan ya tsofi ki sallah da ne to kawai shirme kawai assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh an tashi lafiya alhamdulillah ka tafi in tafi ba ya sa wani ne fama mu ina ko amma ana cewa fulani ne suke wai tambaya har kaji har duwaye to ai hausa ma suna yi ko ba suna yi ba to me ya gida ya yara ya manya wannan duk ba kauyanci bane an tashi lafiya a lafiya kalau alhamdulillah yalla kawai ka tafi uzurin ka neman tafi amma ina Allah ya sauke ina miki yace zai yada ilimin sa ne in kubilat hamidallah in an karbi ilimin da yake yadawa sai gode wa Allah ya ce hadha huwal matsalubu domin wannan shine abin da ake so kana matsayin malami ka karantar da mutane kuma su karbi ilimin sai ake dashi shikenan kayi abin da Allah yake so kuma kai ma ka samu abin da kake so domin duk mai ilimi mai manufarsa shine ya karantar da kai ka koya ba shi bane asalin manufar amma banda kuma a yanzu su a yanzu malamai ba wasu da koya ba sai ce kawai a baka wahala sawa'un galibin malama har na addinin mu kai ta kan mutane abin da kawai kirkira ne wani wahalar da mutane ne ba so yake a koyi ilimin ba barantana kuma ka tafi layin malaman mu na jami'o'i ya fa san baka sai ba me yasa ka shiga makaranta idan baka iya bane to me ya kamata amma a koya ma kuma ka ci kuma ka iya shi zaka hina abin da ya kamata alfahari amma sai ka je da kana program zaka yi masters ko zaka yi PhD don ka shiga hukun a Najeriya ne wala ka shiga uku sai ka tuba malamin sai ya mai da ka atm ɗinsa ba da kuwa ka kai ɗan gasho na a ka siya kifi kwando kwando kana kai mara da tafi ka za ka ka siya haka za ka ta mara hidima haka duka wannan mai wannan abin da ya kamata ko in dai har an koya ma bai saba za ka koya ba ake koya wa kuliya da kare su iyaya mutum ba zai iya ba ha ko kaga a ɗalibai mutum ɗari a aji malami ba zo da darasinsa a cewa a cikin ɗarin wai saba'in sun faɗi ai kamata ya a kore shi wallahi kamata ya a kore shi da ana bin gaskiya ba kamata ya a rubokin lasin ɗinsa a kore shi a haramta ma duk aiki ma a duniya ya za ka koya ɗan adam abu mutum ɗari kuma ce saba'in ba su iya abin ba to kai ne baka iya koyarwa sanin ta to ai duk shine matsalar koyarin kamanya in aka ci saboda saboda ka iya karantarwa ne ma alaka zai da zai iya kare kansa ai dan me kuka dauki koyarwa dan in koyar da su kuma sun iya ku tambaye su mai ku gani ko ba shi bane to haka ya kamata a ba Najeriya ba haka mu yake ba kawai a baka wahala kai ta fama da ranka a ga mutum ya koɗe ya lalace duk akan yana neman PhD ko masters a ta bashi azaba malam Allah ya sauke to hatta wasu malaman addinin su ma haka su ta maka ba za su karanta da kai ilimi da gaske ka zama ɗalibi ka zama cikakken kai ma ka ilimi ba a'a sai dai kullum ka je ka zo ta fama ya ta baka wani falaloli shehu azzarbudi ya tashi daga ƙasar suna ranka da shi na ranka da wani shi na ranka ina yake to ya gama uzurin sama na so ta gano duk ba ilimantarwa ba ce ya ce to shi mai ilimi zai ba da ilimi ne idan an karbi iliminsa hada huwa matsalubu wa in lam tuqbal fa innahu yakunu abra zimmatahu wa ballaga hujjatan in ma ba a karbi ilimin ba shi agun Allah ya kubuta domin ilimin da Allah ya bashi bai boye ba ya karantar da mutane ba shiru yayi ba domin a matsayin mutum na malamin addini to wajibi ne ya karantar da waninsa ya fata kun gane idan ya karantar shi wannan wanin bai ɗauka ba shi ya gama nashi malamin ya gama nashi kuma ya tseda wa wancan ɗin hujja amma abin da musulunci ba su shine mutum ya yi ilimi kuma ya ɓoye ilimin ba karantar da kowa to shi ma ya ɗauki bala'i kuma ya jira abin da Allah zai masa yasa Allah ya tsinuwa akan irin waɗannan masu ɓoye ilimi ba sa karantar da mutane ya ce ko ulaka yal'anuhumullah wa yal'anuhumullah inu irin ma waɗannan malaka Allah ya tsine musu duk mai tsinuwa ma ya tsine musu to ga ce aikin malami shine ka karantar da mutane to a gurin karantar wani haka ana koyon mutum magana fa idan ka zo za ka karantar da mutane ba ruwanka da ɗaukan dogon jawabi kana ta jawabi kawai faɗi saƙon ko ba hikenan ba fatanka kai niyyar ka kai ta farko kyakkyawa dan Allah kake yi to sai ka bar Allah kuma ya kisar da shi a zakatan mutane ka gama naka amma ga wani malamin shi ma ga ta dole wai shi dole sai an fahimce sai wala fahimce ka bai tunda wanda fi kowa iya jawabi a duniya waye ne manzo Allah ne sallallahu alaihi amma har ya gama rayuwarsa mutum ne ba su da shi ba kuma sun rayu da shi ba gashi a gaban su ba su karɓi sakon shi ba wasu sai bayan ya rasu masu musulunta haka inda jawabi ne ke sa fahimci mutum ai da lokacin da yake rayuwa da duk wanda ya gani sai ya yi imani da shi saboda haka matsayin ka na malami kawai ka faɗa in ka faɗi gaskiyar ka gama ya rage masu ji su kuma ko su ɗauka ko su bari kai dai kai dan Allah ba dan ka burge kowa ba ko ba dan ka ba kowa haushi ba Allah sa mu dace ina miki yace qauluhu hamidallah li'annahu aqama al-hujja to sai gudi wa Allah saboda ya tsida mutane hujja ya ba su sabon Allah dan suka ce malamai shi ilimi wani abu ne da yake da abu kamar haka idan da baka sani ba kake aikata abu ba daidai ba a gurin Allah baka da laifi amma ran da ka ji cewa abu kaza haram ne ga hujja ga hujja ga hujja ka ji kuma sai ka ji ka aikata to daga ranar ka shiga musiba shine Allah zai maka hukuba sai lake cewa wa ma kunna mu'azzabina hatta nab'atha rasula ba ma yi mutane azaba sai mun tura musu sako da za a musu bayani da cewa abu kaza haram ne ko abu kaza Allah ke so a yi sai suka ki aikatawa to sai a musu hukuba amma ba a tura muku sako ba baka san abu kaza haram bane kuma Allah ka maka da laifi Allah baya yi to dole sai an faɗa maka kaji tukunan kai da ka kiji tukunna sai kuma a saukar maka da hukuba Allah ka tsare imanin ya ce wa kuna ne wa adda ma alaihi kuma ya isar da abin da yake Allah ɗaura masa na karantarwa ya ce wa hidayatul qulub amma shiryarwa a zuciya a karɓi saƙon da ka faɗa a zuciya a yi imani a yarda wannan ba aikin mai wa'azi bane ba aikin mai wa'azi bane ina fata an gane biyadillahi subhanahu wataala wannan aikin Allah ne saboda hatta manzon Allah kansa haka ba za a ubangiji faɗa masa yace innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa alamu bil muhtadin kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba za ka shiryar da wanda kake so ba kai ka ce kana son wane shiga musulunci ba zai shiga ba in ba Allah bane ya so shi da musulunci da ka aita ka shine ka faɗa wa ma alar rasul illa al bala ka isar amma ɗauki saƙon ya shiga zuciya ta gamsu da shi wannan kuma aikin Allah ne shi yasa wata addu'a manzo Allah yake yin ta yake nanatawa dan ya koya mana yana cewa Allahumma ya muqallabal qulub sabbit qalbi ala dini yace dukkan zuciyoyin bayi suna ɗan yatsun Allah ne rahama ne haka manzo Allah ya faɗa ina fata an gane yana jujjuya sai da Allah ya ga dama za ka kullum ka roƙi Allah ya tabbatar da zuciyarka akan abin da Allah ke so da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sai Allah ya so za a yi in Allah bai ga dama ba sai ka ga mutum gashi da fahimta gashi da kaza amma bai fahimci daidai ba yanzu ka dubin da ake ta magana a yanzu a duniya wanda suke nema su yi zarra akan harkar Microsoft harkar kwamfuta da wani waya a duniya akwai India a ciki da 'yan India bayan sun yi nisa a harkar likitanci da magunguna amma yadda ka samu mutum gashi ya kawo matsayin profesa ne a wani layin amma me yake bautawa saniya saniya ba sar ma zai zo kwanta saniya ta taka shi wai shi ma wani abin bauta ne wallahi akwai kuma sai bauta beraye bera fa to su duk a indiya akwai suna temple ɗinsu manya-manya bera ya fi miliyan ɗaya a ciki in mutum ya kai babba ne a harkar za a ɗauko abincin da ɗeren ya ce fitsari wa a bashi ci kuma shi ya da addini ya ci sai kuma ka kana ƙauye kana ƙauyenci kuma lamuna ya koyar da ya nuna maka sunna haka sai ka gode wa Allah sai ka gode wa Allah ashe abin ba ƙarfin mutum ba ne zaɓen Allah ne to da Allah zai ɗauka matsayin musulmi a musulmi kuma ahalin sunna to wannan abin ka ta gode wa Allah ne dimin da'imin wa abada kuma ka ta roƙon Allah ya tabbatar da kai akan sunnar manzon Allah har zuwa tashi har zuwa tashi zuwa barin ka duniya Allah ka kullum mu a wannan layi ya Allah yace qaul hasan ana arabtu dini fa inda ladinuka fadha faqlibuhu yace hadhihi kalimatun hikmatun al-imam Hassan al-Basri da yake cewa wancan dan bid'a yace masa a'a da yace masa akramaka Allah da dole mu yi tattauna akan addini to ya san waye shi kamar yanzu kai ne kawai dan tatsi ne zo ce maka dan kalakato na zo ne mu tattauna akan addini abu qur'ani kace ni na san abin da nake na addini na ina fatan Allah ya kashe ni akai kai ma ka roki Allah haka ba shikenan ba na ruwanka da shi ko to amma mutum zai damu kansa sai an faɗa an faɗa amma ya zama labudda ne ba a maka wa a yi malamai babu laifi da sun yi amma kada ya zama kuma sana'a duk kullum sai an yi ya zama shirme kenan sai a ɗauke kanku kun daina karantar da mutane kenan kullum kuna kan musu da raddi da jazali ne ina fata an gane wa akwai waɗanda su a duniya ko me aka yi suna kan ɓata ne saboda ba sa layin shirya har abada amma duk mai neman shirya da gaske in dan da gaske yake yi to Allah ba zai bari ya mutakan bata ba farin shigo da awar izala mutane da suka yaki da ita babu adadi ai amma yau da gobe fa mutane da kuma suka dawo sun dawo cikin cikin sauki shi bai ce dan izala bane amma ya yarda abin da ake tafiya akan ahli sunna sune daidai zaka a cikin su yake mu'amala da su yake komai da kusan tsarin su ba kusa da yawa ba sama farin zuwan fa an yi gaba da su an ki samu haƙƙo shine bambancin mai san gaskiya da wanda ba san gaskiya to haka abin yake in dai mutum dan Allah ke neman shirya ko ya ƙi abin a yanzu to yau da gobe sai ya zo ya gane ka wannan fa daidai ne daɗin a jahilci ne saka ga ya fahimta kuma ya dawo ya zauna lafiya insha Allah to wannan maganar da malam ya faɗa masa ya ce magana ta hikima ina fata an gane ya ce a ni na san addini na in kai addinin ka ne bata baka sani ba to ka tafi can ka nemo kayanka amma ni na addinin na san shi ba na bukatar haka irin maganar nan kuma an sami higiyanta daga imam malik rahimahullah shi ma da wani zo ce masa na zo da mi muqabala akan addini yace a ana ala yaqinin fi dini ni ina addini ne bisa yaqini wannan abin da nake kansa ina da yaqini hanyar manzo Allah ta hatta shin kiyama haka ba na bukatar kaman wani jawabi ka riƙe naka kawai ba shi kina huta ba ai wato yasa ka koya kanka kai ma haka kuna hira wani zo shi na wani wani aqidarsa kar kai musu da shi ka zama mai riƙe bakinka in ka ga abin ba zai yi ba ko ya fi karfin ka ta shi ka ba shi guri ko ba shikenan ba ka koma asalin gurinka haka shi ya dogon kuma kansa da Allah wane wannan maganar ni ba na son ta in ita za ka rinƙa yi kar ka ƙara zuwa gurina na ga shi kenan an huta haka ka huta lafiya kalau saboda musu baya haifar da komai sai tsiya da gaba da kuma fada da husuma Allah ɗaya yace ai fi dini ko ina ne yace lamma qala ana udaduruka fi dini fa qala hasanu ana arabtu dini ya'ani ana lastu fi libsin hatta unadiru ko wa tajadalu ma'aka yace ai ba a cikin rudani nake ba ni ina kan addini da bisa ilimi na san me nake yi na san aqidata na san ibadata daga to dan me zan yi musu da kai har muna ka faɗa na faɗa a'a ni duk abin da nake na addini ina da yaƙini akan daidai nake tafiyar da kayana saboda kai in baka fahimci nawa ba ko baka sha'awar nawa to ka je kai naka Allah samu dace haka ka huta kai ma to shi ba zagi ba cin mutunci ba za kuma ka ci mutuncin nashi da yake kai ba ka ce a'a ni ba na musu na addini Allah samu dace ina kan nawa daidai nake tafiya kai ma ka roki Allah ka zauna kan naka shikenan kawai yace na miki ko amma anta idza kana dinuka labsun yace amma kai idan a cikin addininka akwai wani abu da baka gane ba kana cikin rudani ma ata fazhab wa talibuhu ko wa tamisu wa tamisu ka je ka nemo bayananka amma ni na addinin ina kan daidai na san me nake yi ba na buƙatar wani ƙarin bayani a gurin irinka ko ba shi bane yawwa shine kawai ka tafi kai naka ni ma ne nawa yace qala al-mu'allif rahimahullahu wa alam anna ad-dina huwa at-taqlid wa at-taqlid li ashabi rasul sallama khalas yace ka sani shi addini shine dole sai kai bi ma'ana bin magabata shine addini domin kai da kake rayuwar addinin ka a yanzu ai ba a zamanin ka ba za a rayuwa ba da fata an gane to waye ya faɗa maka abin da manzon Allah ya zo da shi su ne magabata to su waye magabatan ya ce ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam su ne kadai duk abin da aka mana ilimi to a ƙare ƙarshensa a ce maka daga sahabi wani aka samu shi kuma ya ce daga manzon Allah haga abu lafiya kalauke amma a gama jujjuyawa a je a dawo a ce wai wane ne ya ga wane ne shekara ka wannan tatsuniyoyi ne kawai ko wai shi da kansa ne ya gamu da manzan Allah ya bashi kaza da kaza har yanzu wannan kasan tatsuniya ce kake so ni ba na yi zan bi na sahabban manzan Allah su suka rayu da manzan Allah rayuwa ta komai da komai ko ya gansu suka ganshi ya yi musu murmushi suka masa murmushi ya musu magana suka mara magana ya faɗa suka tambaye shi ko ba haka bane to ina kansu suka shiga rudani suka ce mazala me ake nufi da kaza ya musu jawabi to ina kan irin nasu addinin duk wanda ba shi ba a je a rike ba na bukata haka zauna lafiya ko ya ce wannan kuma an yi ta karanta shi tun a tambaya ma za mu ci gaba kwa kwa lokaci lokaci ya yi to babu laifi to za mu yi ajiyewa a nan kenan to haka dai ala ayi halin ana karantar da kai cewa addinin nan sai ka tashi kayi ilimi fa ina fata an gane kuma ka koya wa kanka cewa ba za ka yana yin musu ba akan addini karka yadda ka yi musu sai dai ka yi abin da yake neman ilimi ne baka sani ba ka tambayi wanda ya sani sai maka bayani a ganin ba musu kake nema ba tambaya kake amma a faɗa ka ce a ayyuka za ka wannan musulunci ya hana shi ba a so za mu zo mu karanta insha Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah